الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 28 ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da shidda ga watan biyar miladiya shekara 2024 in ya inganta kai tsaye ana sauraron mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka sani da masallacin tashar mada rofa a wannan gari namu na maradi a inda muke karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin babban malamin musulunci shine imamun nawawi rahmatullahi alaihi littafin da ke da suna arba'una hadith ko arba'una nawawi wanda aka sani da suna arba'una hadith wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na arba'in da takwas daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka taken karatun namu kuma shi ne karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi kaɗai zama lahiya ga musulmi ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai sati wancan da ya wuce da uwa ba su manta ba mun tsaya alhadisu sabi ashara hadisi na goma sha bakwai shi ne hadisin shandari bin awu radiyallahu anhu a hadisi na goma sha shida hadisi na goma sha shida shi ne alhadisu sadisa ashara wanda hadisin mun karanta shi wanda za mu ɗaukar darussa ne daga cikin wannan hadisi shi kuma hadisi ne wanda babban sahabi abu huraira Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yarda ya ce wani mutum ya zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullah ka yi min wasiya ya manzon Allah ka bani kwansai ko ka yi min kwansai ka bani shawara a wani riwaya wanda ita ɗauki jami'ul ulum wal hikam na babban malamin musulunci ibn rajab al-hanbali ya kawo ruwayoyi mabambanta da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba wanda wasu da littafinsu suna nuna mutumin ya zo wurin manzo Allah yana cewa ya rasulullah ina son ka nuna min wani aiki wanda zan yi shi bai da wahala kuma akwai alkhairai masu tsari yawa a ciki muna fahimta ko kuma ya ce ya rasulullah ina son ka bani wata ka bani shawara kai mun gargadi kai mun nasiha kan abin da ya kunshi alkhairi baki daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mishi la tabdab kaka ya fushi sahabin nan wanda satuwancan da ya wuce mun kawo magana Allah mutum usaini wanda yake cewa malumai suna ta kokarin sai sun gano wani sahabi wanda za ta ga suna cewa shi ne abu kasada wasu suna cewa shi ne kaza wasu suna cewa na za ka gane wanda akwai maganganu ne da yawa shi ne allah masu fitani ne ke cewa shi yana kallon bai kai malumai sai sun tsananta sun gano wane ne ba tun da dai da an gano wane ne da ba a gano wane ne ba hukuncin ne da kwai shi gano wane ne bai sa hukunci ya karo rishin gano wane ne bai sa hukunci ya ragu ya sake cewa farar da da miraran ya ƙara maimaitawa manzon Allah ina son ka ba ni shawara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina son ka yi min wasiya sai manzon Allah ya ce mishi la tagda kaka kuskura ko mishi wanda manya-manyan malaman musulunci in ka ɗauki kamar yadda nake jami'ar ulumar hikam za ka ga malam yake fushi duk wani sharri da ka sani na duniya baki ɗaya fushi ya shiga muna fahimta fushi ba ƙaramin bala'i ba ne ba wanda yake sa mutane su yi nadama su yi da sun sani dangance da abin da suka yi baya da yawa daga cikinmu mun sha yin fushi kuma daga baya mu da kanmu mu ji mu kyauta ba ko ba haka nan ba shi yasa manzon Allah yake ka ayi fushi wanda fushin wannan kamar da muka karanta satin da ya wuce fushi dabi'a ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kowane mutum sai dai ba asan fushi ya rizayi ka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake sa wal kadhibina la ko sai ku wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina sune masu haɗi ne fushi a suna kauda kai dangance da duk wani abu wanda yake marar daɗi wanda shi fushin nan duk wanda ya ƙaurace mishi zai samu alkhairai masu tari yawa a rayuwar shi wanda ya tsunduma cikin fushi zai yi ta nadama a rayuwar shi da ya sani saboda fushi kamar yadda nake muku bayan Allah ya halicci dan adam da wannan abin sannan kuma akwai fushi na ibada akwai fushin da in kai Allah zai baka lada kamar wani iri misali kamar sai fushi akan saba Allah an taba Allah ko an taba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kai fushi kan wannan ko ka ci wani mutum saboda kin Allah da yake yi kaga fushi za ka yi da shi wanda kuma fushi ne na na ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada kan wannan fushin muna fahimta to gashi nan manzo Allah ya ce kar kai fushi a'a yana nihin wani fushi fushi irin wanda san rai ke kai mutum ya yi shi fushi wanda in an ma wani abu wanda ya kamata kai fushi ana son ana son wanda ya kamata kai fushi sai ka haɗe wannan fushin wanda mun karanta da ku a baya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace laysa shadidu bi sur'a ba wai mai karfi bane ba wanda yake daukan mutane yana bugawa ga kasa wa ake ce ma mai karfi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shine mutumin da yake mallakar kanshi shi da labadar mutumin da yake tankwasa ran shi a lokacin da ya fushi muna fahimta wani ya ma wani abu wanda ya baka haushi sai ka yi a sai ka haɗiye wannan hushin wanda wannan ya faru ga uwan mummunai Aisha Allah ya kara mata yarda ko din da yake akwai hukuncin mabambanta a Ibn Zubair wanda zaman ɗanta yake wanda wasu suna kawo shi a babun kyauta na Aisha Aisha tana da yawan kyauta sai yace gaskiya in Aisha ta ci gaba da haka za ta yi mutu abin da ake cewa ujira wanda malaman usul fiqh shine abin da suke cewa kaman in mutum yanzu gidanku akwai mahaukaci to yana da dukiya ya yi ta ba da dukiyar ƙarshe sai a yi takarda a je wurin hukuma duk wanda wani ya ba abu to ya amshi banza kyautar ba ta ba za a mai ta mun gane sai aka tattare kuma aka je aka ce ai ga abin da ibn zubair ya ci yo aisha ta ga da kyauta saboda ta zauna da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma manzon Allah kyauta wurin shi ko iska ko gurbi sai ta yi tace a yanzu ita ce zai mai da mahaukaciya ita ce zai ce wai nan gaba za su yi musu wannan za su ɗauki wannan mataki a kanta tace wallahi ba ta ƙara mishi magana ana nan kuma aka kwaso aka zo aka ce to kai ba ka ji abin da Aisha ta ce yaje yaje da ita yaje da ita tsaya uri takkiya ha yayyayen yana ba Aisha hakuri yana kuka saboda yana kallon ya shiga bala'i a rayuwar shi a ce kamar Aisha tana ni tana yin hushi da shi to akwai abokan shi wanda suke karatu wurin Aisha sai suka shirya ya nuna musu da halin da yake ciki amma yanzu su saboda in suka je inda suke ɗaukar karatu wurin Aisha akwai shamaki tsakanin ba su ganin ta shi kuma yana da dama ya zo wurin ta saboda ɗanta ne su suka laɓe bayan takanga ba ganin su ba take suke ta jawo ayoyi da hadisai wanda suke nuna fushi ba ɗabi'a bane mai kyau wanda suke nuna kazan nan shi kuma yana can gaban ta yana kuka Aisha sai ta ga abu masu in kai yawa ga can ana ce mata Allah yake wal ya'fu wal yasfu a ana ta jawo mata hadisan manzon Allah gashi shi kuma yana kuka sai yana tana kallon abin ya mutewa ita ma sai ta hushe da kuka tana so ya za ta yi tayi rantsuwa suka ce ai sai ki kafara kawai a to kaga sai Aisha ta daukai yarda za ka yi kafara take amma har in ta tuno da wannan abin tana kuka to kaga me ya kai Aisha kan wannan shine kushi wanda yake nuna dukkan dan adam zai iya yin kushi muna fahimta to amma abin da ake so shine kamar yadda za mu zuwa mu gushin akwai maganin gushi akwai matakai wanda ake bi a samu sauki in mutum ya faɗa cikin gushi muna fahimta yan uwa wanda shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga kage ya wushi to an taba Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi karan kanki zaka samu wani abu wanda bai da alaka da wahayi sai manzon Allah ya ce kaza sai Allah ya ga abin da ke daidai shine za a yi muna fahimta hukumanta lokacin da aka kashe bayan Allah nan wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinka roƙa musu gawara Allah ya ce kai ka roƙa musu gawara so 70 Allah ba zai yaye musu ba kaga wannan yana ƙara nuna mana manzo Allah bai san ne ba ba haka nan ba wanda haka hukumanta manzo Allah sai ya ce da ya san in ya roƙa musu gawara sama sama da so 70 Allah zai gafarta musu yace da ya roƙa musu sahabbai suka ga annabi ya fashi da kuka ya rasulullah su ma sai suka fashi da kuka ba san bai da ni ba sai yace a'a ya roki Allah ne ya bashi dama yayi ma yayi ma ya roka ma mashi gafara Allah ya ce mishi a kai ya roka masa gafara shi sa yake kuka Allahu akbar kage ina masu daukan manzo Allah su bashi matsayin Allah ha su ce ai abin Allah na annabi ne na kage wannan magana ba daidai bane ba abin Allah na Allah ne amma abin annabi na Allah ne saboda annabi ne ne bawan Allah ne ko ko Allah ne manzo Allah yana halitta yana rayawa yana kashewa manzon Allah ko kuda ko sabro bai taba halitta ba kuma ba zai iya halitta ba kuma wannan shine cikar daraja da matsayi a gare shi muna fahimta yasa kuka ga manzon Allah yake cewa duk duniya na yi kowa tsoron Allah saboda ya yi mu sanin waye Allah in kana so ka ga manzon Allah ran shi ya bace ko ka dauko matsayin Allah ka bai shi to mu ma haka ake so daga an taba Allah ran mu ya bace daga an taba Allah mu yi hushi daga an taba manzon Allah mu nuna bu ya gaba hatta dabbobi suna kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba na manta ba ibnu taymiya ya kawo shi ko ko wani malami ne eh inda ibnu taymiya yake bayanin asarihul masul littafin nan nashi ala shatimur rasul yake cewa zararren takobi takobi mai kaifi a akan wuyan wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ana ba da kissa wani bayahude ne cikin arna mafiya musulunci yake zagi annabi yake cin mutunci annabi yake gayin maganganu mara daɗi ga manzo Allah kare yake haushi kare ya dinga haushi suka ce ka bari wannan ɓannar ce wanda kake karantar ke haushi ya ci gaba da yi karan ya kunce daga inda yake yazo sai da ya kashe wannan mutum mu yanzu sai ka ji mawaƙi ya ɗauki matsayin Allah ya ba annabi mu yi shiru saboda ni dan ka a ce mu zahi ke gare mu dan ka a ce muna so mu kawo rabuwar kanu a cikin mutane kai ganin ka manzo Allah yana san baiwa ce take ma wata baiwa Allah ce take ma manzo Allah waka a gaban shi tana jinjina mai tana tatsa shi ƙarshe har take ta wai wa ya alamu ma fi garin manzo Allah ya sa abin da za a aikata gobe manzo Allah ya ce ki tuba ƙarya ki yi sa abin da za a aikata gobe mu har yanzu zaka ga ana kamban malami ana ba shi darajar da shi karan shi ya san bai dace a ba shi ita ba kuma sai ya shiru ya amshi ya ce babu kyau a duka a gaida kowa kuma shi a duka a gaida shi ya amsa a su ce babu kyau a tashi don girmama wani ku yi haƙuri ban so ma karatu ne ya kawo ni wannan gaba wa'azin ƙasa da aka yi rinya ne kwanan nan yana ɗaya daga cikin abin da ya muni takaici da na ga firaminista ya zo duk malumai sun yi shi kuma ahalin sunna wanda su ne suke karantar da cewa wannan ba daidai ba ne ba ko ko ku gani ba ko da na ga wannan sai na ji abin ya hitar na wallahi abu ne wanda yake da alaƙa da aƙida kun ce babu kyau kuma yanzu kun yi a koko ba a yi ka ɗauki almadakan na imam ibn hajji bai dace ba samsam to kawai asali wasu abubuwa ne wanda Allah kyauta wasu suna hihi ta bukatun al'umma ne akan bukatun su wasu kuma suna kaurace ma da abubuwan da za a ce ma zagi ne muna fahimta kamar yanzu ga abin da yake daidai sabida ka kaurace ma zagin mutane sabida kai so kake ka gamsar da mutane muna fahimta sai kai mu mutane wannan bayani Allah ji amma la albani da abin ke kallo wani bidiyon shi yake cewa za a zo karatun da mutane da yawa za su wacewa daga makarantar shi sai wani karatu ne yace hadisin da yake nuna uwayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisu mutu kan musulunci ba bisu mutu kan addinin annabawa ba yace za mu zawa mu karanta duk mai so ya tafi to wannan shine aqidar mu kawai eh wanda suka yi wanda ku yi hakuri ina ba da wani misali wanda yake addini karara yanzu sahabban nan rabka rabka su Umar su Usman su Abu Bakar su kaza su kaza su kaza a wa'ansunsu uwayensu sun mutu tare da uwayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu uwayen su sarge uwayen manzo Allah wasu uwayen manzo Allah sarga su mutuwa ko to yanzu duka sai a hukunta cewa su uwayen su suna wuta ta ta kuma sun yi shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan bai dace uwayen ka ake sun shiga wuta ba to yanzu su sahabban ya za su dauka an zalunci uwayensu ai asalin hadisin ma ku karanta za ku ga wani ne da ya zo tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina baban shi annabi ya ce baban shi na wuta sai annabi ya ga mutumin nan ya shiga da dama ya shiga damuwa huska shi babu dadi sai manzo Allah ya ce a'a bala'in ba kai kadai bane mu duka ne ma da baban nawa da baban ka duk suna to ai kaga sai sai abin da ya wuce ya yi karin shi kuma inda za mu ƙara gane shi kawai addini na Allah ne duk wani wanda ka ga ya samu ɗaukaka ya ba Allah wannan abi lahab da ake tsine ba a cikin alƙur'ani da shi da baban manzan Allah kani da magaji ha abin da ake ce masantan ko kuma direct ga abu talib baban ali bai mutu kan musulunci ba kuma kariyar da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta baban shi bai bashi ita ba kuma haka nan bane ba wanda manzo Allah ya zo na cewa baba ka ce la ilaha illallah da kaki da kasu wannan duk mutu kan musulunci ba to babu yadda ka iya ko ba haka nan ba shi yasa ba daidai bane ba kawai addini na Allah ne da abinda yanzu ga baba annabi Ibrahim a Qur'ani ne kara Allah ya nuna baban shi wuta zaya ha ita kace aljanna zaya ai ba ta tsoho bace ba ko ba haka nan ba kuma ku dibi karar alqur'ani Allah ya nuna matar Fir'auna za ta aljanna kuma ga mata annabawa daraballahu masalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa mara'ata lut mata annabi nuhu da mata annabi lut Allah yake wa ilan kulan nara ma'adda filin za su shiga wuta a sai Allah yake kuma wa daraballahu masalan lil ladina amanu mara'ata fir'aun ga wani misali Allah yake kalli matar fir'auna a ni take Allah ka gid Allah ka mun gida Allah ka bani gida a ina a aljanna ki tsiratar da ni daga makircin fir'auna da sharrin shi da sharrin azalume baki daya to kai yanzu da a tunani ne abin da mata annabi da matar fir'auna wa ya kamata ya shiga aljanna ta annabi to amma da yake shi abin da Allah ne kai wanda ya ji shi ne zai ba ba wani da zai ma garantin ta wai in ka bi shi zaka kai aljanna wallahi sai in ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ga kanin baban shi tanda bai bi shi ba alqur'ani karar kullun sai mun karanta Allah ya ci ne shi tabbata ya da abila hadu wa sab gashi baban shi ne fa to kai yaya kace wani da wani san ya ce ku sai ku ji abin da za ku yi alamun ce mu shi awa shi ma ta kan shi yake yi sai sa sai Allah ya ce inda akramakum inda Allahi atkakum ba wanda ya dara mu daraja a wurin Allah sai wanda ya yi mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi yake ce ma Fatima yake ce ma san yake ce ma sansanin shi mata yake cewa ku saurara ha duk mai wata bukata a wuri na ya roƙe ni ina da hali tun nan duniya in shi yace amma wallahi ban isa in ina na muku komai a wurin Allah ba ha wallahi wallahi in dai mutum bai ba Allah ba bai bi manzo Allah ba wallahi zai halaka za a ba eh yo cetan sai wanda Allah ya so a ceta ni za a ceta ai baka je ce ba manzon da ya shafa indahu illa bi izni ba magana ba baka isa kai ba sai an ce kai kwarai da gaske sai wanda Allah ne yake so gashi manzon da ya ce wa inda hu illa bi izni ai sai ce yawman la bai'un fihi wala sunnatu wala shafa'a kai mana alkiyama wallahi kawai Allah ya azurta mu da imani da biyayya ma sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ne kai ko kai in baka buba wata za ka bare da gaske mu ba da muke magana in bubu ba can nayi eh sallallahu alaihi wa alihi sallam eh kwarai da gaske ka ɗauki sharhi na muslim imamun nawawi yake cewa sun sarro addinin annabi ibrahim da annabi isma'il da sauran annabawa ka ɗauko misali ƙarara warƙatu bin nufal wannan wani addini yake yi wanda khadija ta ja annabi suka tafi wuri shi a ba kirista ba ne ba kun tuna ina ne jashi kirista ne wanda annabi yake su sai can wurin ko ashe akwai addinin annabawa a shi yasa imamun nawawi sai yake cewa ai duk wanda ya mutu ka addinin zahiriya ba su bane ba ma ake ce ma ahlul fatara ne duk wanda ya mutu kan bautar gumki ko kan wasu abubuwa bai cikin wanda ake ce ma ahlul fatara su ahlul fatara wasu mutane ne wanda asali risala bai zo musu ba ba annabin da suka samu labari kun gane ku ba a kararrafa hatta yahudawa za su zo su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ai mu a addinin mu an ce kaza a koko ba zamanin manzo Allah bane ba zamanin shi ne kenan wani yana nuna akwai addinai ga eh shi wanda ga wanda yake shi ma kugumu addini ne na Annabi Ibrahim ga abubuwa da yawa wanda suke nuna cewa haka kamar abin da zai sa mutum ya huta shine ya kalla shi wai addinin nawa ne ne na Allah ne shi ma manzo Allah waye zabe shi zama annabi ko kawai shi ke nan magana ta inda sai yanzu an can sahabban ka kafin sai a kwashe ba uwayen ta albarka kana ga a hadisi wa in aka zo aka ce misali in aka zo aka ce an Umar bin Khattab ka taba ji an ce radiyallahu anhu ko radiyallahu anhu ma tunda an ce da shi da baban shi an ce dan an so daga Umar dan gidan Khattab sai a ce yarda Allah ta tabbata gare shi da baban su su duk inda kaga wannan sai kaga an sa radiyallahu anhu shi kadai sabi da ni uban shi da mutu yana musulunci ba ga Anas bin Malik ga sunan sahabbai da yawa bare ga shi misali yanzu wanda muka baka Khadija a kun tuna da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinka muhurkin nan mala'ika Jibril ya rinka zo mishi wanda bai san shi ba yana kamar yana jin tsoro a har sai to zammiluni zammiluni ya aiwa muzammil ko tace bari in zaka in kai ka akwai wani babana ha malami fasto ne ko da aka ja shi ya zana ma annabi abubuwan da annabi ya zana mishi abubuwan da yake ji sai yace ina ma a ce lokacin da za a kore ka daga nan gare ina da ƙarfin da za hana a kore kamar za Allah shi da kuka ko za ta za a ce ai ba wanda zai zawa da ina abin da ka zo da shi face an yace shi ai kai ne annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai aika wa ƙarshen zamani ai su yahudawa da kiristoci Allah ya gana musu ya ga musu waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan tsara Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari abin da ke da kai cikin bibil inda yake cewa ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ko har karshe sai yake cewa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'd ismihi ahmad shi yasa wani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya arifuna mu kama ya arifuna abna'ahu muna fahimta yanzu ka kalla wanda dazu yake jimala albani yana nan bayanin yana ɗaya daga cikin aƙida na ahalu sunna wal jama'a duk abin da manzo Allah ya gaya ku yarda da shi to dan me ku yarda da wannan ba a ba wani bayani wata ta ce ba da albani tana tsaron karatu ta ce malam irin wannan maganganu ya kamata a bar su yace sai da ku ku bar su halan wa'azin dan mu kuka zo sai mun gai to ai ba wai abu bane ba wanda za yanzu misali mun buɗe lissafi mun zo kawai don mu don mu tabbatar da su ɗan wuta ne misali yanzu ma karatu ne ya biyo sanan wurin to kuma babu yadda muka iya kuma mu ma in mu ya gaba da wannan maganar wutar za mu kai subhanallah yanzu ka yarda Allah manzalar sallallahu ya ba labarin duk wanda ya mutu ka addinin kiristanci ina gaya wuta yanzu in baban ka ya mutu sai ka ce to abin dai sai an gani a kaya zai ina zaya wuta kawai zaya kuma da yadda kake kai kake kallon babban malami ne kai ko mai imani ne kai Eh. Eh. Aha. eh asali ba ma macen da ta ƙara gashi eh sai yake mata mi yake ba ta haɗa ce ba ta ce a'a sai ce ita bata ga ayar ba ko sai yake biki karanta inda Allah subhanahu wataala yake wa ayu Allah wa ayu rasul ba biki karanta inda Allah subhanahu wataala yake cewa ma ta ma atakum rasulu fa khudhu wa ma nahakum an fantahu sai ta yake ba ai kike bayani muna fahimta to a karara ne ai ku je ku taru bayanin dr idris biya heke duka masu wannan larabcin ai yana iya ɗaukar santon ne yana iya ɗaukar kuzan ne duka ya ji yanar gaje kawai musallama abin da manzo Allah ya gaisa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba mu labarin abin azaba kabari ma mun ga balle wannan ya ba mu labarin kiyama ma mu gani ba mun ga balle wannan ko ba haka nan ba in kare ta ga mu kare ta baki da kawai shi yasa zaka ji dokta ya dauki zahi yana wasu munafikai ba daidai bane kuma haka nan ne mana munafici ne ai ba wai ka zuba ne kana bayanin da jin daɗi da sauransu da sauransu muna bayani ne ne kan latar da wanda har mun kawo misalin wannan ko ba haka nan ba Allah bari ni ke tare mu ta kan darussan da za mu ɗauka kan wannan hadisai wanda abu na farko babban malami Allah masu usaimin sai ce hisu sahabat radiyallahu anhum ala ma yanfa'uhum ya qawli rajul awsini wa sahabat radiyallahu anhum idza idza alamu al-haqq la yaqtasiruna ala mujarrad al-ilm bal ya bal ya'maluna yace wa kathirun minan nasi yau bari mu fassara wancan sama yace wannan yana nuna mana kwadayin ne kwadayin sahabbai yanzu Allah ta ƙara tabbata a gare su kan abin da zai amfana da su da wannan mutum ya ya sunna kai mun wasiya muna fahimta yana nuna kenan duk abin da zai amfana da su haka yace manzo Allah ina son kai mun wasiya wasiya aiki ne ne abin da zai amfana da su ne ko ba haka nan ba yace wannan kuma ya nuna su sahabbai idan suka san gaskiya ba su kawo da kai kai tsaye in aka ce musu kaza ne za su aiki da wannan abu malam yake wa kasiran minan nasu yawm yaf'aluna al-hukm fa ya'malu fa ya fa ya'lam fa ya'lamu fa ya'lamunahu walakin la ya'lamuna bihi yace yawa daga cikin mutane a yau za a ga wa a ce malam ne hukuncin kaza muna fahimta malam ne hukuncin shan taba sai ka ce shan taba haramun ne kaga ya sani kuma sai ka ga ya dauki sigari yana shi a me hukuncin cin bashin banki a ce mai haramun ne kuma sai ya kewaya ya ci ya ce to kaga sahabbai ba haka nan suke ba radiyallahu anhu su in suka tambaya kawai za su aiki ne da abin da Allah subhanahu wataala ya ba su amsa malam yake abu na biyu a gurguje annal mukhatib yake khatib bima taqtadihi haluhu wa hadhihi qa'idatun muhimma malam yake wanda ake magana da shi ana magana da shi ana ba shi amsa gwalgwadon irin abin da hali shi ya nuna yake bukata wanda na yi bayanin shi wancan sati shi ne ni kamar yanzu wannan mutumin da ya zo yake ya sun lafiya mun wasiya sai manzo Allah yake mai kai ya wuce za ka ga wani wuri an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani aiki ne kuma wanda Allah ya so sai manzo Allah ya ce kyawawan aiki wani wuri sai manzo Allah ya ce ni jihadi fi sabilillah wani wuri sai manzo Allah ya ce ni bin iyaye me yasa suka ce manzon Allah yana aiki da kowane mutum yana mu'amala da kowane mutum gwalgwadon halin da ya zo mishi akwai wani bai wasa da sallah amma kawai matsalar shi shine in ya ci baki zai biya in ya zo ce mala dan mai wa'azi imani ya ga da sai ka ce ka ji tsoron Allah in ka ci bakin mutane ka rinka biya wani kuma akwai shi da kokarin ibada bai zuwa makaranta sai ka yace kamar ce ka ji tsoron Allah ka rinka zuwa neman ilimi kenan me yasa wani kace mai yayi kaza wanda kace mai yayi kaza saboda ka san halayen muna fahimta to wannan malumai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san wannan mutumin da yana da dabi'a na fushi dan da yana da fushi to shi ma bari a mai wa'azin gulguna abin da ya dace da shi muna fahimta wanda babban malami Allah musu da shi zaka gone yake cewa to dan menene yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ne wasiya ba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya wasiya da shi alqur'ani shine yace wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablihim wa iyyakum an ittaqullah wai jami manzo Allah bai ma wannan mutumin wa'azi ji tsoron Allah ba malam yace fal jawab anna al insanu yukhatib bima taqtadihi haluhu shi yace ai mutum ana mu'amala da shi ne gwargwadon irin abin da shi wannan mutumin yake bukata ne ya gyara halaye mutumin nan malayin ce kenan kaga bai da matsala na shirka da Allah bai da matsala na sace sace ko zinace zinace manzon Allah ya gano matsalar shi yau mushi ne shine yake mai kokayya yau ai mun fahimta ko shine shi ma malam nan ga su ne kawo misalin mutane guda uku kowanne zai ce zai zaka in wani yazo ce ma ka mai wa'azi in wani yazo kowa zaka mai wa'azi gurgurda abin da kaga yana bukata muna fahimta kai ba ma wannan ba ko wuri ko kowane wuri yanzu akwai wanda in ka je wurin su wa'azin da zaka mai ba ɗaya bane da in ka je wurin wani haka nan ne akwai wurin da in ka zo yanzu nan misali nan muna karatu ko yanzu ne muke nan karatun da nake akwai inda in na tayi ba shi ba zai haka nan ne saboda ni kowane wuri akwai irin karatun da shi ya dace da wannan wurin yanzu na misali da ba karatu bane ma muke irin wannan misali ai bai ba ma su kawo shi saboda in kai shi abun bari gaban mutane za a ce Allahu akbar Allahu akbar ko ba haka nan ba za ta ce an ballo bala'i ga masala amma da yake karatu ake yi muna fahimta yawwa malam yace abu na uku shine ai annahi al-ghadab shine hani akan hushi bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda hudin manzo Allah kira da aminci Allah su kada tabbata a gare shi la tabdab kakkai muna fahimta malam yace li anna al-ghadab yahsul fihi mufasalatan azimatu saboda hushi yana haddasa yana taimaka ma wurin banna mai girma ta yaɗu yake idan an fazar insani muktabahu idan hushin yayi ya rinjaye mutum mana yake fakan min insani gadaba fa qallaqa fa jaa yas'al mutum nawa ne zaka samu ne ya mushi ya saki matar shi kuma daga baya yayi nadama ya dawo yana tambaya a yace wa kam min insani gadaba fa qala wallahi la ukallimu fulana mutum nawa ne zai rantsuwa ce na rantsu da Allah ban ƙara ma wannan magana kamar da Aisha ta yi malai ce fa nadama wa jaa yas'al sai nadama kuma sai yanzu yana tambaya malai ya za ya za sai ka jana wallahi malam raina ne ya ɓaci ni ban matan nasu ce sama giya kasha shi yasa yana ɗaya daga cikin hurare wanda ba a cika hukunta mutum kansu ba lokacin da ya fushi fushin da ya maka mace to fushi ne wanda shari'a ba ta yarda a yi shi ba fushi ne wanda in ka yi shi yana taimaka ma aljanu ko ko sihiri ya yi tasiri a karka wanda in kuma ta ba na gaya muku na daga cikin halaye guda hudu wanda asiri ko aljanni yake tunkara mutum da malaman ruƙiya suka yi magana suka ce na ɗaya daga cikin hanyar da aljani ke tsaye zai iya shiga jikin mutum shine mi lokacin da mutum ya yi ya yi fushi fushi mai tsanani to wannan lokacin asiri zai iya tasiri kan kai tsaye in Allah ya bada dama ko kuma sihiri ko aljani ko kaza ko kaza muna fahimta shi yasa ba a san musulmi ya ɗauki ɗabi'a na yawan fushi in ma ka yi fushi kake yarda fushi ya yi jayi kanka malam yace وإن قال قائل إذا وجد السبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع to in mutum ya kai ya samu dalilin da zai sa ya hushi to in ya yi hushin menene zai sai malam yace na qulu hunaka dawa'un alhamdulillah yace za mu ce ma to ga fa magani alhamdulillah yace akwai ad-dawa'ul lafzi wa fi'li akwai magani na magana akwai magani na aiki maganin hushi malam ce amma da wa'u lafzi amma maganin shi na magana yake idza ah idza ahsab la qadam falyaqul a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim malam yace idan kaga fushi ya tunkuro ka an shedan na ta riga ka a ka kumbu da ka kumbu da kace ni a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim me yasa yace li anna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan yace ai sabi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga wani mutum kada gadaba gadaban shadida yayi hushi hushi mai tsanani fa qala sai manzo Allah yace inni a'lamu kalmatan law qalaha la zahaba la zahaba anhu ma yaji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni na san wata kalma wanda in wannan mutumin ya gare ta abinda ke damun shi zai tsayi ya'ani mala yake shine algadab shine wannan mutum لو قال من ذا الله ياتي دا ياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم muna fahimta duk lokacin da kai hushi kai kokari ka rinka yin wannan kalma a'udhu billahi minash shaitanir rajim malam yace wa amma dawa'ul fi'li amma magani na aiki yace idza kana qa'iman falyajlis in kai hushi kana tsaye to ka zamna muna fahimta yace wa idza kana jalisan falyattajir in mutum yayi hushi yana زمن ما ليس كوي كونتا لأن تغيير حاله ظاهرا يوجب تغيير حاله باطنه ما ليس سبيدا canza wa mutum a zahirin shi yana taimakawa wurin canza wa mutum a baɗin shi muna fahimta yanzu misali kawai na ma wani abu kayan shi sai na ce gaji ka guba sai ka kece da dariya ai har a zuciya ka kaji sauyi ko ba haka nan ba a yawwa to haka nan ne kenan yanzu tsaye da kake kayan shi ko in ka zauna a zuciyarka ma za ka zauna wa muna fahimta kenan halin da kake yayi ya sauya malam yake fa in lam yushid falyatawa falyatawa in duka wannan matakai ka dauke su baka samu dama daman malam yake to kai alwala li anna ishghal bil wudu yantihi la ghadab saboda shagaltuwa da za ka yi wurin alwala zai taimaka ma ka manta da mushi saboda in ka zo alwala za ka ce bismillah za ka ga in ka wanke nan sai nan sai nan sai nan wannan zai taimaka ma ka yi ka rinka manta wasu abubuwa malam yace wa li anna alwudu tusi'u hararatu ghadab wai malam yace kushi yana kore eh alwala tana ni tana tunkuɗewa tana kore zahir hushi lokaci ya yi malam ya ce za ga wani abu wanda zai kada taimakawa shine idan mutum ya yi hushi ko ya kauye wuri misali kana nan kiran ce ba to sau ya tsaye wani wuri malam ya ce to nawa za ka samu mutum ya yi hushi a cikin gidan shi magidanci wanda yake magidanci ya san wannan in dai ka yi hushi a cikin gidanka kuma ka tsaya ɓanna za ta iya faruwa haka nan ne saboda wannan wanda ta bata ma da jirgin ta gita sai ta baka haushi za ka iya horta mutu wata magana ita ma ta mai doma ƙarshe sai ku hara ne dambe amma da kai mushi sai kai ta sai kai ta kabar gidan kana hita sai wani abokin ka haɗu da sai ku gaisa ku hara jira ka fara mance wani haka nan ne ita ma kana hita sai wani abu ya ɗauke mata hankali ko wani ya zo ya ja ta da hila sai ta mance wannan abin kana shigowa gidan sai ka ga ka huce ka mance hushin ko bai sabka ba duka yawa ya sabka kana zawwa ita ma hushin ko bai sabka ba duka yawa ya sabka musamman ma in ka yi in ka biyo da bakan leda na'am mala yace abu da hudu lokaci yayi ko bari mu dauke shi ne na karshe yace annabin islami yana ha'al musawatul akhlaq yace wannan yana nuna mana addinin musulunci yana hani kan mi kan miyagun ɗabi'u munanan ɗabi'u mara kyau saboda hushi yana daga cikin mi ɗabi'u wanda suke baya da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki daya kenan insha Allah ta'ala sai mu saurara nan tashi mai zawa idan Allah ya kai mu sai mu tashi alhadith sabi ashara hadisi na goma sha bakwai shine hadisin Abi Ya'la Shaddad bin Aus radiyallahu anhu yake ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ko Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kyautatawa akan komi baki daya yake fa idza qataltu idan kun tashi yin kisa fa ahsinu al-qitl ko fa ahsinu al-qatl ku kyautata ni wannan kisan da za ku idza zabahatu haka in kun tashi yanka fa ahsinu al-dhabiha kimi fa ahsinu al-dhibha ku ku kyautata ku kyautata wannan yanka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa yuhid ahadukum shafratuhu dayan ku ya koda abin yankan shi wa yurihi zabi zabihatuhu dan yayi dan ya hutar da abin da zai yankawa wannan hadisi insha Allah za mu zawa mu yana karantar da mu addinin musulunci addini ne na karamci addini ne da bai zarko ba hatta dabbobi ya ba su haƙƙi abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yaje mana baki daya kenan inda kwai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka gumi kuskure insha Allah ta'ala za a iya tunatar da mu na'am Mm. Aha. صلى الله عليه وآله وسلم sai ya je abu na farko shi ne in ɗalibin ilimi ne shi zai shiga bincike yanzu misali wannan hadisin da na karanto sai na ce rawahu muslim ma muslim ya rawaito shi to yanzu in baka yarda ba zaka iya zuwa ka ɗauki littafin kadiba ko kuma in na karanto hadisin shin wai hadisin ya inganta ko malami yayi bayano na hadisi sai ka je ka binciki littattafan hadisi misali bayan ka dauka ka ga hadisin to sai ka je ka dauka kuma littattafai wanda suke bayani ingancin hadisai ko ranatar da hadisai misali yanzu a wannan zamani sai ka dauki susula a hadisi sahira ko da ifa na mala albani in ka zo ka ga yadda ake tafsirin hadisi ai akwai sharuɗa wanda sai hadisi ya cika sai ke zama ingantacce ko ha menene mai bai kuniya yake ma hadisi na wanko shine ne yace awwalha as-sahihu hadisi na wanko shine ni sahihi me yasa malami yasa sai ce huwa mattasal isnaduhu hadisi ingantacce shine wanda isnadin shi ya fice zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake yarwihi adlun zabitun an mithlihi shine wanda zai rawaito hadisi ya zamana adali ne kuma yana da ƙarfin harda sannan shi ma ya rawaito ga irin shi har zuwa ga sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yarwihi adlun zabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi haka kamar yanzu misali ko ɗauki misalin Abu Hanifa in kaga Abu Hanifa wannan mazhaba Hanafiya da kake ji ko kaga Abu Hanifa adalin mutum ne amma bai da karin haka duk inda aka kawo hadisi da Abu Hanifa sai kaji malamai sun ce hadisin da ifin hadisi da inganta musabi da Abu Hanifa bai da karin haka to yanzu wannan mazajen hadisin abu na farko shine cin hadisin ya ci karo da alkur'ani ko bai ci karo ba da hadisin da ya ci karo da alkur'ani to hadisin bai inganta ba daya sannan in hadisin bai ci karo da alkur'ani ba to ya ci karo da wani dan uwan shi hadisi in ya ci karo da wani dan uwan shi da hadisi to kenan sai abin shi cikin wannan hadisan abun bi zuwa uku ya faru na farko guda ya inganta guda bai inganta ba daya na biyu guda ya soke guda na uku ko kuma dukkan su ba wannan fasara ba ma suke kamar misali a gurguje hadisi guda biyu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya arwalla an tambayi manzo Allah hukuncin mutumin da ya arwalla sai ya taba gaban shi azzakarin shi sai annabi ya ce arwalla shi talala can kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce wanda ya arwalla annabi sallallahu mutumin da ya arwalla ya taba gaban shi sai annabi ya ce ai tsoka ce daga cikin tsokokin jikinka a a ya aka yi to yanzu in ba ka rasu sai ka ce su wannan hadisan sun ci karo alhali kai ne kai karo ko ba haka nan ba shi wai yana nuna cewa wanda ya alwala sai ya taba gaban shi da niyyar sha'awa muna fahimta shi yasa ka je ka dauki mushkil asar na Imam Tahawi shi da hadisan da kake kallo suna karo da juna to shi shi jika mushkil asar zai zuwa ce a ba matsala ba ce ba wannan hadisin da ka gani da wancan ba su karo da juna ba wanga hadisin abin da yake nihi kaza wanga hadisin wanda yana da gaskiya abin da zai taimakawa shine sababu wurudul hadis ka san mene ne yasa manzon Allah yake kaza ta mene ne yasa manzon Allah yake kaza kamar ya ga magana sai su yi tambaye malumai kamar yadda mai ahalari ya ce sai su yi tambaye malumai ɗalibi eh eh zai haɗa maka masko yo ai akwai ma wanda suka ce Allah uku ne kuma suna kawo da lalle shi ya za ka yi da su ha kirsa yanzu ne sai zai muƙabala da kai ce Allah uku ne dan dakika sai muƙabala da kai kowa Allah ne ko ni Allah ne ha dan shi a sai muƙabala da kai Abubakar da Umar suna wuce rinka ya mu ayoyi da hadisi to ya za ka yi ha shi yasa kullum ka rinka roƙo Allah ya dora ka ka hanya wanda take miƙaƙƙiya ce hanya ce wanda Allah da manzon shi ya da kanka sahabbai mutanen kirki zaka ga suna daga hannu suna roƙo Allah ya tabbatar da su hatta manzo Allah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik shi yasa yanzu in mutum kaga yana koyo ta abuwa sai a komo ya sahabbai kuke mu'amala da wannan ayoyi da wannan hadisi shine zai taimaka mana muna fahimta in dai hadisi annabi ya inganta ko to kawai kake yi shakka kai bayanin shi ko ina amma magana take wai ba za a saba ma ba yiwa manzo Allah ma an an saba mai lahi magana an ce ƙarya ne ko ba haka nan ba yahuda sun ce kai wannan manzon ƙarya kake yi sun ce mai makareci ko sun ce mai mahaukaci a sun ce mai bi mawaki to ya za a yi sun ce mai ma matsafi to duka ya za ka yi da wannan yanzu kirista sai ce in ka yi saka zo mu yi muƙabala maryam Allah ce isa Allah ne kuma Allah Allah ne sai ce ma a isa ma dan Allah ne kuma maryam mata Allah ce ya zaka yi shi kuma wanda gare ne yana ce ma a ai kowa ma Allah ne baka gane kuma ka zo in nuna ma alqur'ani gashi Allah subhanahu wa ta'ala yake kaza yake kaza yake kaza shi yasa ai annabi yake addinin nan zai kaskashi 74 dukka 73 suna wuta sai ne zai tarya aljanna aka ce waye yace su ne wanda suke bisa kan abin da ni da sahabbai na muke akan shi a yau muna fahimta to Allah ya dace da mu yanzu in duk sai ya ido wannan bayanin sai kace to su uwayen ta Abubakar so mar suna ina ko to Allah ya fahimtar da wani bai da ko shi ne ko ɗan koyo zai gane akwai tambaya ko mu a an kira to Allah ya fahimtar da mu eh abun subhanallah shi yasa Allah ya dora mu san abin da shi ne ya yarda da shi zaka ga magabata suna wannan addu'a saboda wani abin zaka iya ji kanka ya buga kwarai da gaske kawai take da Allah ya ce duk wanda ya je wurin dan gori mushriki ne in ya mutu wuta za ya duk ibadar da ya ta lalace kace yanzu ina sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan wuta ne wanda yake ta yaki yana kashe mutane annabi yake kai mutane sahabbai suka rinka mamaki a kun tana aiki sannan ko wanda ƙarshe yayi sahabbai suna mamaki mutana yana ta jihadi fi sabilillahi annabi yake dan wuta ne a ba shi ba kuma shi wannan ba magani ba kan ta kan shi yayi a matsayin shi na jarumi ya ga wai yanzu shine aka sakana aka buge na aka buge na kawai sai ya saka makan shi wuka to me hukunci wanda ya kace kai ita magana manzo Allah wahayi ce sallallahu alaihi wa alihi kuma wanda yake kallon bai yarda da wannan ba asali yana tuguma Allah ne da rashin adalci ina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai boye sako Allah da zai iya boye irin wannan sakon da wannan aya da Allah ya ce sabbata da abi lahab da bai karanta ta da abi lahab ma baban shi amma ba yadda ya iya ko to Allah ya gatar da ga ayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam doka kuma Allah ya tada ta zaidu ko wanda Allah ya ambace sunan shi karara alqur'ani su kawai abin da zai taimaka mana wallahi addini na Allah ne ba wani da zai ma tuwa tuwa ce nasu ne ƙarya ce kawai ba Allah eh a ce ma a ai kawai kaya Allah na annabi ne yaya ha ƙarya ba Allah kai ma manzo Allah da sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa alqur'ani kana zaka ji Allah yana cewa ka ga ma al'ummar duniya qul la amliku li nafsi darran wala naf'a ka ga ma ni kan kan dun mallakan maka yana wani abu na amana wa ko na tutarwa ba amma wanda bai san waye Allah ba sai ne kama maki ta yaya to manzara su sallallahu wa ka ga mutu yara yadda shi wa ka ga yana hama da talauci yace ya an baka arziki wani ya zo ya sunna ido na nake sai ya bude annabi ya ce ya wallahi sai na fila raka a jika roki Allah ya bude ko da yayi azalla na fila raka a jiki annabi ya daga hannu sai ya Allah ya Allah ka bude mishi idan shi sai annabi ya ce ko ya addu'a ka roki Allah ya amshi addu'a da ni a da cikin shahudan mu ne ne yanzu makare sai ce sai an ba kaji kamar tsohon kekiyar idanu to abinda muka sharanta ne dai Allah ya bada tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ne mana baki daya Allah ya biya muna bukatocinmu na alkhairi ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a ga uwayenmu da malamanmu wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gafara wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira duk musulmin da ke da wani bukata wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san shi ya shi ya sanin bukatar da yake da wurin shi Allah ya biya mishi duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mishi sauki muna adda Allah subhanahu wata'ala ya sake sauƙaƙa mana halin da al'ummar mu take ciki al'ummar Nijar da Najeriya da sauran ƙasashe al'ummar musulmi baki ɗaya ana fama da hali na tsadar rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki ga kuma kuɗaɗe sun yi karamci hannun mutane amma mu mai da al'amarin mu ga Allah Allah zai kawo mana sauki Allah ya zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashe al'umma musulmi baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته